إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na sha'ban hijira shekarar bakwai wanda ya dace da uku ga wata na biyu shidda. Allah mana mafaka yau insha Allah za mu yi darasi na tara cikin littafin fiƙi suna na asai da sabi insha Allah darasi na tara insha Allah kahin nan akwai tambayoyi ta farko akwai nan wa ina ga daga abuja ne kusan sallah ne ya mun tambaya kuma na bashi da rabi rabi da bayanci lokacin sallah ya yi a takaice yana bin mu ne tambayar da yake ita ce shi ya saba sai ya yi wuturi yake kwanci daga baya cikin dare ya tashi ya yi kyamun lelin shi kuma yanzu ya ji na ce ba a yin wuturi da farko daga baya yake yin shi to wannan shi kuma ya saba an biye wuturin ba wani gamamanci yake ya karshe ma ce ya yi shi yau bayan a zaure ya shi ya yayi a takaice ba na ce ba ne ba ko ruwa ya bukari kuma musulman na sallar asar ya ce ya ja'alu a akhira salatukun bilele wutaran annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace ku sanya wutiri karshen sallolinku na dare kenan wanda yake san iya so yayi nafila dare annabi ce sanya wutirin shi a karshe kenan nafiloli wutiri da su ake riyewa to amma bana ce ya tabbata kawalan wa fi'lan na annabi sallallahu alaihi wasallam na bada dama ko da kayi wutirin kana da dama in ka tashi cikin dare ka yi sallah raka'a biyu to kina mutum yana da zabi in har kai mai kokari ne tunda ba hana ba annabi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya raya dare ya raka ɗaya da wajen izi goma sha biyu maimakon ka shiga nafiloli da yawa to he kai nafila biyun dogaye na awa ɗaya ko awa biyu ba shi ke namaka cike gurbin ba dan annabi ya ce da ma afatul salata al-afatul an mata kunuta wannan tul kunuta afatul salata tul kunuta sallaman yi ce da aka dogo tsayuwa ka kenan amma dai nafiloli a rinsu da wutu haka annabi ce amma ka tashi wani cikin dare kana dama ka yi raka'a biyu to tambaye shi cewa yayi ya mance yayi ta ba azhar ba ara mutu ba azhar abinda ta annabi sallallahu ya ce wanda ya mance hizbin shi na dare yana yi tsakanin wallaha zuwa kayan azhar a zo in ta yi ramon mata wuce ba shi mace ramon ramon dole bane ba amma an baka dama ka cike gurbin kuma bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata idan wuturi ya wuce shi bai yin wuturi da ranar sai misali iya raka goma sha biyu sha ɗaya yake dare in ya makara bai su cikin dare ba sai ya sha biyu alƙashin wannan aka ce wanda ya mance wuturi in raka uku kake he kaman ce baka yi ba to bayan wallaha ko in tayi daga wallaha zuwa a zuwa kan an he kai raka hudu uku kake in kana biyar he kai shidda in kana bakwai kai takwas in kana in kana in kana tare kai goma in kana sha ɗaya kai sha biyu kai manzo Allah cike gurbi yake bai yin mutarin wannan shine abin da ya tabbata kenan sai tabbar shi ta biyu maganar gashin gaba ma'ana gashin kirji ko na wani hannuwa ko kwahuwa mai hukumcin askis eh shari'a ta yi raba gashi gida uku gashi gida uku suke akwai gashin da shari'a ta hana a taba akwai gashin da shari'a ta hana ma'ana ta hana a bar su dole a ɗauke su ta yi umarni ma a ɗauke su akwai gashin da ta yi ba ta yi magana kansu ba ka bari ko ka cire da ɗaya gashin da shari'a ta yi umarni a ɗauke su shine gashin hammata da gashin gaba da gashin ya kace gashin gaba da na hammata wannan su ne shari'a ta ce ma'ana a ɗauke su wannan an yi magana a ɗauke su da gashin baki da gashin baki da na gaba da na hammata wani umarni aka yi ma kasu ce kwana arba'in inda ba ya kai da hadisin jabir annabi ya kawo da kahu ce kwana arba'in ba ka aske wannan gashin guda uku ba ko na gaba ko na hammata ko gashin baki ka huce kwana kolin ruwa ne kaka huce arba'in wannan su ne gashin da aka yi magana a ɗauke su wanda aka yi hani a taɓa sa ifun liha wa hafi shawarin annabi ya ce ku cika gemanya ita gemu haramu ne a aski shi annabi ya haram ya umarni a bar shi ka taɓa shi da haka kenan gaga kenan gashin da aka na taɓa gemu shi aka na taɓa amma sauran sai na gaba ma'ana na kirji za mu ce da na wani kawahuwa ko wani damtse sauran sai dai wannan an ce gashin almaskuta anhu kenan kana da dama in kana so ka bari in kana so ka aski wannan shine magana kanka na wata iya jin mu dai sai maganar hukumcin azumin nisuf sha'ban to ne dai badan Allah kai mu ya wuce ai eh suka ce azumin gimshiki shi abin da ake cewa akwai ruwayoyi na yin na zan mamaka ta za nusufa sha'ban sumu lailahu hukumun sumu nahara hukumu lailahu akwai ruwa irin wannan akwai hadisi ɗaya mawdu'i ne masamar ƙarya ne bai tushe wanda ake magana cewa ku azumci wunin shi ku raye daren shi na wani Allah ya sabka saman duniya kaza kaza wannan ruwaye hadisi mawdu'i cikin da'ifa na targibatul albani kawo shi mawdu'in hadisi ne to masu ma magana wata magana wani fatala azumi ya itlaki akan wani akan Yusuf Sha'ban babu abin da ya tabbata gaskiya abin da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubin Sha'ban wannan Allah ne yake ma bajo wata baiwa Allah yana diba bayan shi a Yusuf Sha'ban ya gafarta ma bayan shi kurakuran su banda mushriki da masu gaba shi ne tabbata amma na azumin shi wani ra'ayi dare shi mun ba su inganci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa abin da ake maganar hana azumi gudun tare ne aka ce rabi ya kai amma nan zalama babu wata ma da kusan dukkan shi kamar sha'aban idan ka ba magana za a tantance sha'aban baka azumi amma wanda bai azumi gudun tare sha'aban shi aka yi magana bai yi ba amma wanda ya sa azumi misali irin masu litin alhamis ko da dubu har ce ake kana iya yi irin wani sabon azumin alhamis shi ta dace misali dubu har ne ba hana ba na duk abin da aka hana taryan azumi ana gobe wata ce ko biyu wata shine hannu zuwa kan shi wallahu alam sai za mu tashi insha Allah darasin mu na 69 hadisin Abdurrahman bin Ghanam na na ko Ghanam ne fata yawa nunin ko ha ba sai to Ghanam ne sukul ne akwai suka mai Ghanam suka mai fata kuskure Ghanam ne Ghanam gan ganamun eh ganamun gan gan ne ba gana bane ba ba ganan bane ba na dabbobi na aligu eh na aliba eh wa ana ali radiyallahu anhu wa qad ja'ahu wa fatima radiyallahu anhuma yatalabani khadiman يخفف عنهما بعد العمل فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ثم قال لهما ألا أخبركما بخير مما سألتماني قال بلى فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام تسبحان دبر تسبحان في دبر كل صلاة عشرة وتحمدان عشرة وتكبران عشرة وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين وقال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ruwa ta ta Imam Bukhari da Imam Muslim Ali radiyallahu anhu ke cewa ya bada labarin wata ran da shi da Fatima kidan matar shi ya Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya talibana khadiman suna neman a ba su bawa wanda zai kula da kama musu aiki balle Fatima radiyallahu anha ta yi jajen kanta da take samu ta nika aikin gida kurin hannunta haina kanta cikin ma abin da ya kawo ta ruwa ta kawo dalilin ma tambaye kanta take hannunta wanda wannan aka iya tabbatar ma da wani ra'ayi da ke zauwa ga wasu 'yan zamani neman cewa wai mata ba ɗora masa ba hidimar gida kurin sai ka kawo ta ci wannan ba mata ba suka ba kima da warko dai a musulunci ba haka bane wannan iya daga cikin wannan dalilai irin wannan wannan ruwaya ta Fatima irin sa Asma bint Abubakar a dai duniyar musulmi ba mata da suka huce wa'annan ko uwaye ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abubakar Siddiq ga nan Fatima ce ta kawo jaje na hannunta iyakanta don wahala aiki kuma abin kenan ya ishe ta har tana nema kama mata Imam Zalal bai ce ba ka ba da shi wahala kuma ce Fatima bid'atun minni annabi ce Fatima wata bangare na ne abin da bata mata iya bata min rai da abin da dama ta ma ya damu na shi yasa ya na ya hana a mata kishiya to amma aiki bai ce ba Fatima kake ki bari alika nemo ko ka mata asama binta abubakar ita baya hidima gida hatta da dokin zubair ita take tsara mai ciyawa sai ta kawo ciyawa ta tara mata gyara mishi da haka cewa a musulunci mace ke kulawa da gida kula da waje cewa ka ce mace kurin to kamar dabba kun tana zaune shi je da ko ya kare wahala ya wuni ake kuma wata ya zo wani rahama da mata ba kai maka sa gaba da bata mutun kima ba ko a ko a turancin haɗin gwiwa yake ko ko a turanci a kahurcin ma dai sai da haɗin gwiwa ma kudin tana zamane kudin waye a bata ci kudin a dabba haba ana baka mata kima ba kuma tsarin musulunci haɗin gwiwa ne kai ita cikin gida ita kai kuma waje ka kawo a gyara su aka ba kulawa da gida gaskiyar magana haka mata musulunci haka tun daga annabi tabbai haka magabata suke da san ka arewa hira mutum ta hira ra'ayi gurin to yanzu da nan Fatima radiyallahu anha magana ga ta zo tana neman a bata khadimi yukhaffifa anhuma ba'd al'amal suna neman wannan khadimi wanda zai dan rage musu wani aiki a cikin gida ya kama musu fa aban nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim annabi ya kiya bai ba su ba ثم قال لهما سيتي ما بس وتفضلا يتعالى أخبركما بخير مما سألتماني kuna so in ba ku labarin mahi alkhairin abinda kuka tambaye ni a kan shi ala bala suka ce a gaya mana faƙal ya ce kalimatun allamanihin na jibril alaihissalam wasu kalmomi ne wanda malaka jibril ya sanar da nisu me kalmomin ga su تسبحان في دبر كل صلاة عشرة ويتسبيه باين كو صلاة ويتسبيه قوما وتحمداني عشرة ويتسبيه قوما تحميدي من هكذا سبحان الله قوما الحمد لله قوما شنو بوجيه قديش وتكبران عشرة ويكبر الله أكبر قوما abin ka bayani da baya cikin azkarkin sallah akwai goma goma goma yace wa idza awaituma ila firashikuma in kun je wurin kwanciya kun tattara sai kunci kuje shinguda anan kuma fasabbiha 33 ku yi tasbihi subhanallahi 33 wa hamida ku yi alhamdulillahi 33 33 wa kabbira 34 ku yi allahu akbar 34 kiyan subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 can ba makaranta nau'i wanda za ka yi su tare subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ka yi su ɗari ku da anwa daban-daban da can ba makaranta baya to ko ne ta fata to wannan kalma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa wallahi na rantse da Allah sai da nake ta sai da Allah ke cewa na rantse da Allah ma tarakatuhun mun Allah madina sura wannan wannan addu'o'in Allah ce ban tabbarin su ba tun annabi kan tun annabi kan da wannan wannan azkar ke ban tabbarin shi ba kaga cikin azkar kin na bayan sallah da wajen kwanciya wannan ruwaya ta magana mas'ala ta Fatima wataran annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu hali bawan da ta nema ya bata daga baya shine ai lokacin da yazo da bawan har yazo suka shigo gidan suka shigo bata shirya ba kanta a bude zane guda a jikinta sutura guda a jikinta in ta bude kanta kwabri sai bayyana in ta bu in ta rike kwabri kai sai bayyana tana ta tana ta matsa matsi yace hawuni ala nafsiki fana ma huwa abuki wa gulamiki ki sauka kaji kaji bakan jawala babanki ne da bawanki wannan shine hujjar cewa mace a cikin gida ko muharramunta yana iya kallon ada gai kanta da damtse da kwabri a cikin gidanta in ta bude bata lahi ba wannan shine hujjojin da ake kawa ruwa cikin sanin abin da a samun karuwa da ta tabbata ruwa kan haka kuma ko da a fiƙin maliki an karanta sutura ta mace a irin halin muharrami ko ba wani ada suna ciki ɗanta wanta ƙananta babanta ina ganin ƙwabrinta ko kanta ko damtsanta kin al'aura hawa hawa ce a wani ajanabi ne wanda ba ɗa ba ba muharrami ba kai shi ne bai ganin ko ina sai huska ma a cikin gida kuma na iya ture wata kissa ta shahara cewa mata a cikin gida idan kika bude kanki malaku na tsine miki wannan ƙarya ce ba ma su ji ba ƙarya ce ba wannan wannan abu ne kana ba wannan gaskiya kan ma ki baka kanku wahala da yawa na ba mata wahala kan haka na cikin gida ta wahala a takaice wannan Fatima ce kuma annabi kuma an ba shi da hada hada ba wanda ce ita ka taba kanta wahala kuma haka yake ko a cikin malikiyar inda ake cewa ma'ana abu arihi sai akwai ajnabi a cikin gidanta mace ta yi da mijinta da ɗiyanta don ta gyara kanta ta gyara tsaf ta yi kwalle ta cikin gidanta ta sa jib ma ta sa jib bakin gwiwa da mijinta ɗiyanta ba da yin komi ba wanda ya hana ta a gidanta ne da ɗiyanta gida ne idan da bako ko gida irin na fasfartu ko shigo yake babu doka ka san gida mun ba mu doka gida ko da gida da ko a gode a dubu sai ka fada shi ne ma matsalan mu duk shi ka matsalan mu asali gida a rike sai ka buga abu da maka mu ne ta addini jaka barike maka gidan mutum shi gidan mutum jaka barike mun sai talaka mu a gari ne wai yakuba ya ce wai wai ka tsanani ka ri gidanka jaka barike mun duk duniya ka ji ba daki gida gudun ba al'adu nan ba gida fa ma gode amma wace zuwa dubu hada da gudu wallahi haka haka al'adu ne marasa kyau gida ne yake da sutura komi gidanka a sace cikin sirrinka to zai shigo ya buga ya ka bude balle maka sa kuba shi maka masu kwaramniya ai masu kwaramniya kashi gidan kuma ta yi masalama a gida assalamu alaikum ya ga kuma cin gidan na akwai dan wannan iya bayyana ma ina gane iya gano shi abin haushi yace iya daki da matar shi da dan shi na dan wata ta kwanta wani abokin shi ko sallama ko da kasari assalamu alaikum suka yi da hudun shi sai hau ɗan shi ɓaci mun shi kame ka ba lalata ce mara kyau wani lokaci ina wata unguwa can kayan ta son ko muna muna masallaci can maje muna karatu da dare sai makwauci na iya ɗauko mai iya ajiya daga wurin aiki a cikin makwauci a gidan ran na je wajen ɗaukan mai wuta ta kama ajiya kai sai ana hainar sauran bi ya ka ce wai gida na ya gida na ariye a buɗe gidan yare ta gidan kan za ta take ta aka ta aka ta hayaniya wani abu haka yadda a gari muna riye mata a cikin gida wani ya tsaye tsala riye mata shi a gida wai ana gobara a kwabatanta aka ta hayaniya kan abun mu kuma an kare ana cikin Allah ta'ala wani aka yawa aka yawa su fitar gawa da ke mai hankali ne wa an zo a kare gidan na shiga da ya zo ce ku ba ku hankali gidan mace ce da hankali gwamnati ya magana gidan kun gudanar da gidan shi kun da mai abu kun kun mutar da aka gidan to ina kun murtab gidan shi su suka wala wa kare gidan shiga kun da ne shiga ci shiga ta kafura Allah ya sa bi hankali ya ce a ƙara kashe wuta mun zo an kashe wuta shi kaga gani ko mai mata wai wai kaga gani wai wata ta kone kudin mutane wani abu aka ta hayaniya aka ce wani zai zara tana neman ta gida a ta gona abun hayaniya ce hikimar Allah masu wani abun ba a shamu lokaci mai tsawo ba ko wani makoci zo go ya hada wani gidan daya inda aka ya kawai hada gidan wata sa ihu barawo makoci suka cikin gidan zai gidan na shiga a wani gidan gidan gidan a gode ya hada gidan kuma ihu ta fara ihu a gidan barawo makoci ya suke ta sai da zama gidan na guri da man fasafatu ne kowa wada gaskiya tsarin gida balle tsarin rayuwar mutanen duka suka tsari gidanka cikin tsari kun gidanka a rihi kwankwan wane ne wane ne a shigo eh ka bude ko ko an jima kura shi da da shara haka da shara eh kai ka zama ka cikin cikin mutunci cikin nutsuwarka an ga zama ka yake yau gidanka da kilat daga shirin wando gidan ka kawo daga shirin wando amma kai na kai dawo daga shirin wando a cikin gida al'ada ce kurin mara ke kurin wallahi Allah kwanta bi yara ta gida wurin sutura ne gidan ka wurin sutura ka shakata na so amma kurin gida amma kana matsabata kurin wani ya haɗu cikin gida to zuwa na magana Fatima radiyallahu anha annabi ya tsoko ta a halin wannan kenan ka sutura guda ce kuma ta kataba kanta wahala shikenan a takaice kenan kenan wannan cewa wai a cikin ana tsina mana baka shirme ne ba gaskiya bane ba akwai kisa da ake kawowa ta sayyidina Ali ta Fatima lutin Khadija a da aka ba annabi wahayi cewa mala'ika Jibril ya zo suna kwanta da Khadija a ruwayar wai sai zai shigo da ya shigo wajenta sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tsaya ka gani in mala'ika ne wata ga annabi in mala'ika ne zan hudda kaina hikka ba ganin shi amma in ka kana ganin shi kenan in shaidani ne to sai ka tsaka ba ganin shi amma mala'ika ne zai bace sai ta bude kai ta ce ce mala'ika ne wannan ruwaya ta ina ga wannan imam imam zahabi cikin wannan sai alamun bula ka magana azan bai inganta ba ta kin hawan shakai ruwa bata inganta ba abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadith da ga mishi shi annabi Allah bane a wannan ruwaya kaman kaga kenan hadith hadith da ba annabi cewa labarin wannan malaika ne alhali abin da ta ruwa ko ko muslim abin da ya inganta warqat bin nawfal shine hadith annabi da ba hadith labarin ga abin da gina cikin garhira ya tsoro ta ko da ta mana magana cewa bai yawa ka samu matsala kana kaza kaza kaza ko ai ta ce akwai dan dan wani waqti bin naqal waqti bin nafal shine ya ba annabi labari da ya bi ga mai irin abin da gani yace wannan malaka da zuwa Musa ne kenan Jibril ne ba Khadija ba ta gamce ba kenan cewa Khadija ba gaskiya bane ba kuma wannan ruwa ce ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima kanta ba kanta wahala tabarkanta haka nan ko kabrinta haka nan kuma a fikin malikiyar ma mace al'aurata a cikin da yake ba mu harami a za a halaka ne ta bude a takaice ko da fikin malikiyar ne Allah ta muke mu sai wani abubuwa suka sai muka dubi yadda ana bane ne kullu ana magana kan sai muka dauka bayani kan su sai hadisi na gaba wa an abdurrahman bin ghanam anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala qabla an yansarifa wa yasni rijlahu min salati al-maghrib wa subh لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومهيت عنه عشر سيئات عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال رواه أحمد وروى الترمذي ونهو بدون ذكر بيد الخير أبدا يكي وانا رواية عبد الرحمن بن غنم ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala qabana an yasari wanda ya wannan kalma kahin ya juya wa yasni rijalau kahin ya juya ya sake zama ya matse kaho shi mana ya warware kaho shi zama zama haka bayan sallah kahin canza zama na sallah asuba da magariba wanda ya wannan kalmomi ga su duk wanda ya wannan kalmomi bayan magariba ka sallama kahin ka juya haka bayan asuba kayi sallama kayan ka canza wuri sai ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulk wa lahul hamd shike da tab haƙƙin shike cikakken mulki shike da haƙƙin godiya biyadihi alkhairu dukkan wani alkhairi a hannun shi yuhyi wa yumitu shike rayawa shike kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komi wannan lafazin in kai kenan la ilaha kan da ka assalamu alaikum ka hanka juya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai kafa goma in kai haka kutiba lahu bi kulli wahidatin asharu hasanat dukkan kalma daya za a rubuta maka hasana goma lada goma wa muhiyat anu ashar sayyat za a shahe maka ko a kankare maka kurakure goma laihi goma wa rufi lahu asharu darajat za a daga maka daraja goma a kota ɗaya wa kanat hirzan min kulli makaruh kuma za ta ma kariya daga dukkan abinki wa hirzan min ash-shaytanir rajim za ta ma kariya daga shedan abin jihewa daga rahmat Allah walam hinda da zambe zu a nan babu zinin zai same ka illa shirka ko idan ka shirka ne kurum duk zinin kai goge idan ka shirka da Allah yace kuma fakana min afdalin nasi amalan a ran nan babu kana cikin wanda kai kowa aiki kana cikin suke kowa aiki wanda kurin zai yi ka ce illa rajulan ya fudulhu ya kulu afdal ma qala sai mutumin da ya sama da abin da ka wadi amma ran nan ba wani da hika kun ji fata lako kuma tabbata kuma ta tabbata eh wannan fadala ce ta musamman kaga nan kenan za a ba kenan kaga nan kenan akwai hasana 100 tunda goma goma su goma tunda kowace daya za a baka goma goma goma kai su goma kai hasana ɗari kon kare zini ɗari kuma daraja ɗari akwai ruwa cikin sunan abi dawud da ta maka wannan ma'anar cewa man qala hinu subi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir yace ka annama ataka walada min qawta min isma'il kaman ka yantar da bawa cikin diyar annabi isma'il kuma za a kawo wannan fadalai ashara goma zini goma daraja goma in ruwa cikin suna bidon ya kuma ta tabbata kenan ka ko ta daya ga yan tattabawa annabi Isma'il kuma ga lada goma kankare zini goma daga daraja goma kariya daga dukkan abin da baka so kuma kariya daga shaidan abin jiya daga rama ta Allah ranan kana cikin suke kowa yake na kware Allah sa rike wannan albani rahimahullah yayi magana da cikin ya rauna wannan ruwaya cikin akwai littafin tarajo kin albani akwai littafi da aka yi zai iya cewa na ya da rauna amma daga baya bayan da ke kullum suna bin bayan abin he komo in ma ce da na ce da ifi ne amma gaskiya inganta ko ce na inganta amma gaskiya ba inganta ba iya akwai littafi akan albani daban tarajo kin albani sai nan ya cikin tarajo da ya ce Allah ga haurta mishi ce wannan sunna ya ce ina cikin suka sababin kashe wannan sunna ta amma gaskiya ta tabbata ya tabbata ruwaye abin da ya dauke shi wani isnadi ne amma sai ya samu wani kambacin wancan wanda ya tabbata a takaici kenan dai wannan ruwaya magan an ce wannan aure da ifi albani ya taraju a kanta ya wani ce ya gani a wani ya ce bai inganta ba ya inganta ruwa ta tabbata tabbata sai ina ne zamu je yanzu sai ya ce wa an muslim bin haris an abihi qala قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن أن تكلم أحد من الناس اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحد من الناس اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوار من النار راو أحمد abin da yake ruwaya ta musulmin haris baban shi ke bashi labari alharisin ke ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi idza sallata subha an kai sallar asuba kai da wannan kalma kahin qabal an tukalma kaman kama kayan kama kowa magana qabal an tukalma adam minan nas kace allahumma ajini minan nar sab'a marrat kai so bakwai fa innaka imita min yawmik an ka mutu a wannan wuni kataba allah azza wa jalla laka jiwara minan nar Allah zai rubuta maka kariya daga wuta وإذا صليت المغرب أنك هديس مغربا قبل أن تكلم أحد منك أنك أقوى مغانا كتش اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجي من النار كما ألا إنا رقوانك الجنة إنا لمن كاريا دقوتا سوبكوي أنك متأولنا ندري شما زأر وتامك كاريا دقوتا إنك ألباني رحمه الله cikin sura sahiha ne iya kawo wannan hadisin iya magana kan asalin addu'ar ta tabbata amma wannan ƙayyadewa da kahin magana ya magana sakan shi ingancin wannan ƙayyadewa kahin magana misali abin da ya tabbata ruwa ya addu'a ta tabbata a zakararsa ba akwai kahudi kun tayi wanda ya ce wanda ya ce wanda ya nemi tsari daga wuta so bakwai a wuni wuta za ta ce Allah ka kare shi da gare ni ka raba da shi wannan ya tabbata kodin kuma babu ƙayyadewa sallah ya ce wanda ya roƙi Allah aljanna so bakwai kuma ya ce Allah ka sani cikin shi ka sani cikina wanda ya tabbata gaskiya a tsakanin daga sanda daban-daban ya mutum ya zaɓa sai warawa abu hatim annan nabi sallallahu alaihi wasallam kane ya ƙulu inda sarrafi min salati abu hatim na ce a nan salama iya haɗi lokacin da ya huta daga sallah iya ce allahumma asilihili dini الذي هو عصمة أمدي وأصله لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ بك برداك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد معنى الله aslihi li dini Allah ka gyara mun addini na alladhi huwa ismatu amali shine makama ta dukkan lamari na shi jigon addini shi shine nawa shine jigon lamari na wa aslihi li duniyaya Allah ka gyara mun duniyata allati ju'ilat fiha ma'aishi wanda an sanya rayuwata a cikin duniya rayuwata a cikin take gyara mata Allah Allahumma inni a'udhu birdaka min sakhatik Allah ina neman kariya tsari a wajenka yardarka ta kare min hushinka Allah wa a'udhu bi afwika min ni'matik Allah ina neman kariya da rangoman kai kare min azabarka ubaka wa a'udhu bika minka Allah ina neman tsari na musamman daga wajenka Allah la mani'a lima atayta ba mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'ata ba mai bada abin da ka hana kuma wala yanfa'u zardadd min karjad wani mai matsayi matsayin shi bai mishi amfani komi dole sai an koma gare ka Allah wannan ruwaya ta Abu Hatim Albani a cikin Tamam Minna yayi magana kan yace bai gaba wata madogara ko isnadin da ya kawo wannan jeron lafazin na wannan addu'a amma kowace tana da wurinta daban wata cikin azkarin mutalaki wata cikin addu'a sujada wata ta ba amma wannan abin ce gaskiya yayi magana kan abu misali ce wata farko imam muslim ya ka ruwaya addu'a mutalaka ba ta da kaidan sujada ko ban sallah ko cikin tayya ban tayya ba mai ta addu'a ce allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri وأصله لي دنياي التي فيها معاشي وأصله لي آخرتي التي فيها معادي وجعل الحياة دارة لي في كل خير وجعل مدرحة لي من كل شر wanda imamu ta kawo ruwa cikin sai musulun ta inganta wannan a dace mai zaman kanta ya ce nan ya ka rabi ya gama su ta gaskiya dai wannan a jaraka ya magana kan shi abin da amma ruwa ya ce ko ce akwai wurinta daban ta zo cikin siffar sallah ya kasa daban-daban a wurarensu daban-daban shi don ta musulmi ta ce waccan ta midogowar wannan sai ya ce warawar bukhari wa tirmizi an na sa'ad bin abi waqas kana yu'allimu bani haula al-kalimat kama yu'allimu al-mu'allim al-ghilman al-kitaba wa yaqul إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد من أن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر abin da ke wannan ruwaya cewa sa'ad bin abi waqas yana karanta da ɗin shi wannan addu'a kamar yadda ake karanta ya ma yara rubutu a kan makaranta kan rubutu haka ya koya musu wannan addu'a sa'ad bin abi waqas yake gaya musu ga dalili manzon sallallahu alaihi wasallam kana ta'awudu bihin dubur salah manzon yana karanta wannan addu'o'i a bayan sallah ga lafazin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhul ya Allah ina neman kariya ko tsari a wajenka ka kare min ruwa Allah raba mu da ruwa wa a'udhu bika min al-jubn Allah ka kare daga tsoro matsauraci Allah baka tsoro wa a'udhu bika min an urad an urad ila adl umar Allah ka kare ni ka amina ka amina kaskancin rayuwa ko ma tsuwa ka shirbice tsuwa kana kana hayaniya kana shirbice ka tada ba ko hankali Allah ka raba da shirbita shi ne shirbita ta tsuwa ka shirbce shi ne kaskancin rayuwa wa bika min fitnatid dunya Allah ka ka ina ne matsala wajenka ka kare min fitnar duniya wa bika min azabil qabr Allah ka kare mini azabil qabr don adoyi ne ka zaba warawa abu dawud wal hakim wata ruwa ta abu dawud haka imam hakim annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubur kulli salah اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan bayan dukkan sallah Allah Allahumma afini fi badani Allah ka bar lafiya cikin gangan jikina اللهم عافني في سمعي الله كبر لهي cikin jina اللهم عافني في بصري الله كبر لهي cikin ganina اللهم اني اعوذ بك من الكفر الله ina neman tsari ka kare daga kafirci wal faqr Allah kare min talauci اللهم ina kace amin can sauran wa kaje ko lallake اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الله كاري من عذاب القبر لا اله الا انت بابا امو بابا ابو موتا da gaskiya sai ga Allah talauci Allah ya rahmata da shi ka duk kai addu'o'in he ana yi bayani da yawa Allah kiyaye to wannan addu'a kamar albanin mulaki cewa shi sai da sabiq wannan tarjama da yayi cewa Abu Dawud ya karo waya da Hakim akan annabi ya wannan addu'a a bayan dukkan sallah ce dukkan bincike da yayi babu inda aka kawo wannan kaidin dubu da kullu salama babu shi a ruwaye haka Abu Dawud kin haka Hakim kin kuma shi Hakim ruwa da kama rabi ka bai kawo a wannan gaba ɗaya ba la wannan ruwaya cikin adab mufrad na Imam Bukhari kuma ya tabbata bakar abdurrahman bin abubakar ne bin abubakar ya ce ya ji baban shi kullum da sahi iya wannan addu'a amma lafazin ba ya ɗan saba da wannan kaɗan a nan abinda kullum da ya saba a nan da ya kawo ta horko alama afini fi badani alama afini fi sama'i alama afini fi basari akwai la'ila illa anta a lafazin wancan na imam bukhari kuma wanda ya tabbata gaskiya don kenan karin shi ne anan za mu kara ya ce da sahe kullum babana sai wannan addu'a kuma su uku ta ya ƙaidi su uku yake Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sama'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta kawo uku yake baban nashi kuma ya ce Allahumma inni a'udhu baka min al-kufri والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت ita ma sai uku yace baba kullun ina jin ka bayan sallar asuba sai ka wani addu'o'in su uku me aka yi ya ce wannan kalmomi na ji su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su kuma nima ina so in sunnantu da wannan sunna duk sahiya da marice ana astanna bihi bi bastanna bihi sallallahu ina so in sunna da yi kin sa cikin azkar kin sabah wal masa bas kaidi sallah bas kaidi sallah ko duka sallah azkar kin da sahiya da marice kin su kin bayan da kin rubuta ba wannan kace dubur kullu sallah babu shi alafazin arwaya magani amma ina ciki addu'a ta tabbata azkar kin sabah da masa annabi sallallahu alaihi wasallam sahiya da marice kin su kai kuma zaka iya su da sabon sallah asuba ko da sai Allahumma Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allahumma afini fi Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta qawa uku take Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhab al-qabri la ilaha illa anta qawa uku sai ya kai da marce kai Allah kare mana wannan abuwa ba ya ba mu lafiya a gangan cikin mu da jin mu da ganin mu ya kare mana kafiri da talauci ya kare mana azabar kabari wannan sunan azkarakin amma nan kenan ba yanda ya kasa ba a nan kin addu'a ta tabbata amma ba yanda shi kasa ana cikin sabiki ba Allah ya gafarta mishi sai warawa Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin fihi Dawud at-Tafawi wa huwa da'if zama kenan ya kama amma dama yama ishara kenan abin da zamu zo a gaba yace wannan ruwaya cikin ziyar ka azkaran ne dace wannan ruwaya ta zo ta wannan hanyoyi ta akwai Dawud Tafawi wanda kuma iya cikin masu rauni daga Zaid ibn Arqam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dubru salati annabi ya hudun bayan sallah ya ce Allahumma rabbana wa rabb kulli shay ya Allah ubangijin ubangijin komi ana shahidun ni mai shaida ne annaka rabbu wahdak la sharika lak kai ne ubangiji kai kadai baka abokin tarayya allahumma rabbana wa rabb kulli shay ya allah ubangijin ubangijin komi ana shahidun anna muhammadan abduka wa rasuluk ni mai shaidawa ne muhammadu bawanka ne manzanka ne allahumma rabbana wa rabb kulli shay ya allah ubangijin ubangijin komi ana shahidun ni mai shaida ne annal ibada kullum ikhwa dukkan bayi gaba ɗayan su ƴan uwa ne kaga daban da kafiri da musulmi ba yan uwa bane ba Allahumma rabbana wa rabb kulli shay ya Allah ubangijin ubangijin komi ij'alni mukhlisan laka wa ahli ka sanya min ikhlasi ni da iyalaina fi kulli sa'atin min min ad-dunya wal akhirah dukkan sa'a duniya ko lahira ya daraja lalu wal ikram ya ma abucin girma da karamci isma ustajib Allah ka ji addu'a ta kuma karba Allahu Allahu al-akbar al-akbar nuru sama Allah mai girma mai girma nuru samawati wal hasken sama da ƙasa Allahu al-akbar Allah mai girma al-akbar mai girma hasibi Allah wa ni'mal wakil Allah ya sama madalla abin dogara Allahu al-akbar al-akbar Allah mai girma mai girma mun yi da ruwaya ba ta da inganci mai ita mai rauni ne ko ba hanogon bayani ba ta farko ga maka warawa Ahmad wa bin Abi Shayba wa bin Majah sanadin fihi majhul an ummu salama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idha salla subh munaka ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ji musulma take sanar iya hodi in sallah in sallah asuba iya cewa bayan sallama in sallama ya ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wannan isnadi ya tabbata mai ganci a tahara cikin wannan ina ga mun karanta cikin wannan wannan wannan littafin da muka yi na alwajin na ibada ya wata inganta ya da hanyoyi hadisin da yana da hanya ya tabbata hadisin gaskiya ya tabbata eh iya da inganci iya da shawahid iya da shawahid suka bashi kafin gwiwa ya kan hadisi sunanin rauni ne ma ya samu shawahid wanda ko sau ruwayoyi ya bashi kafin gwiwa zaman to hasan ko sahihi ma gaba daya wannan mana da ta tabbata kuma da ta tabbata adda wannan lafazin ta ya tabbata اللهم إني كأن كسل أسبك سلمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا الله إنا رقانك إني مي أنفاني da arziki yalotacce da kiran wadata arziki kuma da aiki karbabbe wanda ya tabbata kana yawan addu'a ban sallah asbata tabbata insha Allah shikenan wannan baban ya kare baban addu'o'in da ake ba sallah ko bayan ban sallama yanzu kuma sai a tatawwu nan kuma sallah wadda ba ta wajibi ba neman lada nafila dan neman lada yace shuri'at tatawwu li yakuna jabaran lima asa an yakuna qad waqa'a fil fara'id min naqas wa lima fi salati min fadila laysat bi sa'ir al ibadat yace mashru'a mana an shar'an tatawwu shari'a ta tsawo an shar'anta yin nafila ta neman lada li yakuna jabaran an shirya an shar'anta nafila dan ta zamanto ta tsara ko shirya cike gurbin lima asa an yakuna da waqa fil farad min qasan an saboda gudun samun wani ragi a cikin farilla to gurbi da aka samu na ƙasa a cikin farilla ana cikewa da nafila kuma yace an yi haka walima fi salati min fadila sai ba da saboda irin matsayi daraja ta sallah take da ita da babu wata ibada mai cike irin ba sallah ba ta shiranta mana fila to yanzu sai yake cewa fa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة أنا صلى الله عليه وسلم lalle harkon abin da ake bincika na ayyukan mutane gobe kiyama sallah ce harkon bincike ya ƙulu rabbuna li mala'ikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha Allah zai ce mala'iku duk aikin da kai ka je haji ka ba da zakka ka yi kaza ka yi duka abin da kai da khairi suna gehi sallah za a fara dokowa a bincika Allah zai ma mala'iku umarni ko binciki sallar shi ya cika ta ko ko ya rage ta فإن كانت تامة كتبت له تامة إن أنديبا قمتي سلتاك تاتكا shikenan sai a rubuta bangaren sallah masha Allah ta komai daidai ne to ba dauko irin su zakka su waye naka daga amma in bata cika ba ga hanya da za a bi yace wa in kana taqasa minha shay'an an wani abu da zalla yaro baka cika ta ba ko dan matsaloli قال ita dai ba huce ta haƙida ta za ce unzuru hal li abdi min tatawu Allah zai ce ku diba shi wannan bawan nawa iya da nafiloli ƙari na neman lada fa in kana lahu tatawu in iya da nafiloli na neman lada qal sai Allah ce mala'iku atimmu li abdi farizatahu min tatawuhi to ku cika gurbin da yake na farilla ku ɗauko na filolin sai ku cike gurbin wannan na farilla da bitika ba sun matu a khazul amalu ala dalika akan haka ne sauran aiki in wannan an ƙare an cika sallah ta samu kenan sai a ɗauko sauran ayyuka idan wa bata cika ba babu abin cikawa shine matsala sai gaje inda baka so da an ce sauran ba ɗauko su ya can bayan imami za amma ba da kusa lokacin in wannan shi ne kashe ga masu raunin cewa wannan ruwa da bukari kuma sun kawo ta wanda ya zuciya rasulun layi wanda zai ba a suka fita la zuwa alaina wala an kusa min hunna ya ce ya rasulun bayan wani ya zo yawon tambaya kan salloli guda biyar ya ce ya rasulun hal alaya ga ruwa akwai ƙari bayansu ya ce annabi ya ce la ila ta tawaye in ka ƙara nafila aka ga maganar zaka a shekara ya ce hal alai gairu aka ce la in ka ƙari ne aka zo magana azumi ya ce bayan wannan ramadan akwai annabi ce mai la in ka ƙara nafila ne aka zo haji ya ce akwai ƙari bayan wannan aka ce a in ka ƙara nafila ba ka sabke kuma ya ce wannan bayan Allah bayan ya ƙare an gaya mai sallah guda biyar azumi na ramadan aikin haji da zakka da komi wani guda abin guda ya ƙare gaba ɗaya ya rantsuwa da Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara ba akan wannan kuma ba zan rage ba maza Allah ya ce wannan bawan Allah in yayi gaskiya zai shiga aljanna to sai ai ka zaka yi ma kai nafila ba kai abin da ya ce wa he da ya rantsuwa da Allah kuma ka san kuma sahabi ne yace ba zai rage ba kai baka ragewa shine matsalar nawa take da rage matsalar taka wannan kaga wani alƙawari ne yawa kan shi na in ya cika ne shi ma magana wa to idan ka idan bai cika ba kashi ba annabi ta yi la in sadaka kaji wa ta in sadaka in ya gaskiya kira in ya cika to aka je bata ciko ba kaga akwai matsala kuma can ba a ce yanzu ko muka yana filoli a ciko maka su an kai ɓaci wadda ta ɓaci an je ƙarshe ne wa an je ƙarshe ne kuma ita ake har ɗaukowa cikin duk ibada da kai duk ibada da kai Allah bai ɗauko ya ɗauko yayin ta kyau ne to aka zo kai sallar ta da kula kurakure dan ta cika cika ba ka zo sallar ta tana matsala baka mu wayankin wucewa kaga ka asara maka nafila ba ce muhimmancin nafiloli balle gare wannan zamanin namu gatan gatan sallar gatan gatan dai ta gaskiya ai wa kullu nafila idan da ake cike ma yan kurakure sai a baka dan wani ka cike ya ka huce to wannan dai kenan ya ga maka nan muhimmancin tatawu ne nafila ana yin ta kake na neman lada kuma da cike gurbi ya ce wannan ruwahu abu dawo da kuma wacce wannan ta tabbata daga sawa wa na bi umama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma adina allah li abdin fi shay afdal min rak'atayn yusallihima wa inna al birra la yudharu fawqa ra's al abd ma dama fi salatihi rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahu suyuti wa qala malik fil muwatta nan da abin da ke ruwayar abi umama ke cewa manzo ana sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai shurari ba bawa wani aiki da bawa yake yi shi ne uzunin wanda ma ga uzunin ya ce kamar raka'a biyu da zai yi su raka'a biyu da za ka yi ya ce wa'inna birra bir a yi sa da kyautatawa ta Allah ko a ce lada la yuzar fokula sun abu da ana zubo da lada a saman bawa ana zubo wa lada shi ne iya zubowa a kanka ma da mutlakar cikin sallala da iya zubowa kanka wannan ruwaya ta ahmad da turmuzi ma musulun ya inganta amma albani ya ce kasar ruwa batar inganci ya kada dalilai na rashin inganci da sanadin ruwaya allahu alam imam malik ke cewa cikin motsa balagani annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal istaqimu walan tuhsu واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أنه صلى الله عليه وسلم يأتي استقيموا نعم إمام يأتي بلاغني شنا الباني نما وانا أكوي كسكوري ko na ƙasa ta binciken mas'alar imama an kace malaki ita balaga ne malik tabi tabi'ina ne a ruwaya akwai rauni a cinta da malik bai da shi ba tabi ne ma wanda tabi ga mishi shi ko tabi yace kurin annabi yace kaza akwai matsala to balle tabi da yace ce kurin labarin wai kama labarin sai an ga balagan cikin imam malik akwai matsala ta sanadin ruwaye malama zai fitar mutum ko hujja da ta dan abu ne wanda yake babu tabbas akai sanadin shi kun ce labari ta bane ce balagani kun labari ya zo mini iya tabi tabi dan wanshi ko tabi yi ne shi kuma tabi ma akwai matsala ko shi sai to amma yace albani ce wannan ruwaya ta tabbata sai sinadi daban wanda kuma hadisi ne yadda sinadi ya tabbata kan kaka kaka lodo wani abin kai kawo matsala kaga balagani tana da hanya sinadin da ya tabbatar da ruwaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istaqimu ku daidaita ku tsaya ma'ana ku istiqama ma'ana kai daidai kokarin ka magana kenan walan tuhsu buku iya kididdige buku iya kai gaya kai ku mana ka kai daidai ku ka daidai kashin ka kaka wuce gona da iri yace wa alamu ku san da cewa anna khairu a'malikum as-salam mahi alkhairin ayyukan ku sallace gaba duk wani aiki sallace aiki amal sallace gaba duk wani aiki yace kuma walan yuhafiza ala alwudu illa ba mai kiyaye arwala mai imani kana akwai fadala ta arwala ko kuma da arwala wannan ruwa ta tabbata warawa muslim عن ربيعة بن مالك العسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل فقلت أسألك مرافق مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وانا لفظ مسلم يكامك rabi'a bin malik al-aslami daya cikin harma da annabi hidima kullum shi yana annabi ka aje ne mabta bukata da dare yazo kun tsaya tsaya kokkowa na musulma ya bar gidan shi kun zo zamana me yake gudu ka aje annabi cikin dare wata bukata ba ba mu mishi kurin hidima kurin sai zo kun zama ko gida rannan annabi ya huto he ga rabi'a a zamane rabi'a ce me aka jarsa ina bukata inda bukata dai kurin ba matsala ko Allah annabi ce mishi Rabi'a sal ka tambi abin da ke so a waje na me kake so ka je ka heka darji a wata ruwa cikin cikin wani ruwa galil albani ka ruwa kuma ta tabbata cewa kai tsaye bi hudi ba ce zashe shawara zashe shawara yaje buga buga ya dawo shine ga abin da ya roka yace ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ina neman zama da kai a gidan aljanna dan wanda Allah bai kaga ba za a raga aka ce ma ka darji in ka har jirowa raga alama in ka har ka har zane da illa ba shi Allah gura kuma ta tabbata ko za a baka za a baka ka wani kurin wani hawara ka da sha jari da gari da an sha zane to kaga abin sahabbai duka dara in yaka bashi ina yake yanzu amma aljannawa tana can tana jira shi ne abu abu to kenan shi ko abin da ya tambaya ya tambayi zama da kai a aljanna kullum ka tambaya as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙon zama da kai a aljanna faqala aw ghayr zalik banda wannan da banda wannan ba wani abu daban eh ba wani abu daban banda wannan ƙari kasa ƙari ko za ka wannan kuran wannan ta isa kuran shi bai da makari shi wannan ta isa kuran ta isa a wagar zalik ya ce huwa za ka to duk da ya gaya mai haka masu annabi ke ce mishi fa'a'inni ala nafsik bi kasratu sujud ka taimake ni kan wannan bukata taka da yawan sujada ma yawan nafila kaji ko da amgo yawan nafila kace shi kai mu an kare ko shi aljanna ka yi wata nafila nan cikin rogil albani kan ruwaye annabi ya mai tambaya me yasa abiya ka tambaye wannan kadai sai rasulullahi gani ne duk abin da aka bani wata ran babu shi sai na zaba aljanna kuran Allah tabbatar ba ka daidai to ina ga nan ya kamata mu tsaya da kuma lokacin ya zo karshe Allah kai mu darasin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته